yawwa to Allah madaukin garki ya kare mu daga dukkan sharri musamman sharrin mata to kaga dai wato annabi Yusuf alaihi salam shi annabi ne baban da Yakubu annabi ne shi ma Yakubu baban da Ishaq annabi ne shi ma Ishaq baban da Ibrahim annabi wa dun mursalai amma haka mutai ga abin da yake so da rika ya jawo wani gangami wanda kuma zai wahala sai Allah na da wasu sarki ya kawo babanta a wurin kawai ya kawo kai da juna aka kuɗi da aka za ka yi dana ya kawai ya gudu wato wanda ya zo da kitar wani malami daga cikin malaman bani isra'ila babban malami ne ainihin sosai yake zai tafi yawo irin balaguro haka kaga yake ƙara ilimi da imani ga masu imani ya gane dan guduri abin da zai dinga cin abinci a tafiyar da har ya je inda zai je kuma ya dawo ya shiga wata ƙasa inda bai san kowa ba kowa bai san shi ba yana tafiya yana tafiya ya zo mutuwa cikin wani kofar wani gida gida a auna kofar da layi kofar gidan na kallon layi kuma kofar gidan a buɗe kuriyar gidan akwai wani ɗaki a tsakiya kuma ɗakin yana kallon waje daga layi ma ana kallon mutane suna da zaune a waje a wajen ɗaki cikin ɗaki kuma da wata mata da wani kalan gado shi kuma ya zo zai mutu kamar a ce bibinan yana duba sai ya kalla wannan sai ya kalla ya kalla sai ruwa ta lama ake gina yake nan jama'a lafiya ne ake yi ya ga jama'a da lafiya ganin aka ba labari wata mata ce wannan matar ce ruwan da yake da bukatarsa to dai ya yi hukun idan ya yi hukun sai ya jira sai idan lokacin da zai shiga yayi za a ba su damar shiga da same ta haka ne ne da dai jiki ma ya ta bawan Allah ba malami ba fasali ki kawar rayuwar wannan amma dai ya je na so ta ga dai rake yayi yayi ya kawar da son abin abuciyar da ya gagar yayi yayi ya ce da son abin abuciyar da ya gagar har yi da yaya idan ba ya ake ya ake aka fita abin da ake bayarwa an ce abin da ake bayarwa a samu matar ya kai gudunin da duka ke gundun na zai ba kawai ka faɗa ya rika ita rika gudunin gaba da ya zauna na jan lai matar zai rika ba wannan malami ne ya kawo shi haka ya amana shi ma a kuɗe kawo shi kenan sai da kowa da haka da amanin shigo tukuna eh ina za a girma malamin na fara sallama eh sai wani ya shiga yana shiga suke mana zauna bakin gado ya zauna bakin gado to shi dai Allah ta in dai kana yin abu don shi da zai ba kunya ta'arruf ila Allah fi rahman ya ruka bi shida wannan manzala ne ba yace kai na Allah don Allah kada ba ka damuwa kana shiga da ma ya Allah ina ka yanzu dai mana ya shiga damu ga kuma abin waje an kare kudin da duka ka gani to ko ga ya dubo cikin wannan ne kawai sai Allah subhanahu wataala ya shigo lamarin ya kawo masa agaji wannan abin da yake shiga zuciya ya za a wata sha'awa ko wani abu ya fi ƙarfin mutum mutum ya abu ba a yi tsammanin wani da ya gara ba ya so da wannan abu to wannan abu sai Allah ya cire masa kawai shi kenan sai rawo yadda yake ya kama karkarwa gaba da idan ya kama bari ba zai ce daya ba sai ji mala ya haka kai abin da mutane suke nema ba su samu ba ka samu nan kwanaki za ka jira ba Allah za ka jira ko ga ba Allah ba ko malam ka samu ka ji ne za ne ka a ai wannan abin da za a yi ai Allah Allah bai yarda ba saboda haka shi ne da shi haka ne to amma dai ba wanda ya mutu haka saboda haka ya a magana kuɗi ne kuɗi ne kawai sai farko da kuɗin ya tafi daga nan ma ya fasa tafiyar tafiya ba ta eh zai gida yana kwana yana tashi yana kwana yana tashi har ga ta gado ya a cikin awari ya koma gida da ya koma gida wannan mata kuma daga nan daga sadda ya dawo daga abin da ya zame ko ɗaura mutum aka yi za a yanka ba sai tsammanin zai ragana kamar da wani malami ya ragana ta ji domin wannan malam bai taɓa wani abin namu ba amma tsoron Allah ya sa yi wani irin shiga ta hakan hankali a matsayin da nan namiji kuma inda za a janna lahira tare za a je gaba ki da to me za mu ga Allah ta ji bai ya kamata da ku ba da bar wannan aikin sai ta fito ta sallami duk wannan mutane ma yaran gidan nan masu tara kwastomomi ana ana ana ana sai ta muku lafi gaba dai gari da wannan za a dinka nan sai ta tuwo da ji wa Allah sai amma dai za ta je garin ku wannan malami ta daura aure da wannan malami mai tsoron Allah nan sai ya nuna mata Allah sai ba ta ganin tsoron Allah wannan malami sai da dawo a bana a taji a bana a taji a bana a taji a bana a taji daga da garin har garin ba in ga sauka da mazauki da gidan harki da ba sarki nan ne gari kaza ai nan ne gari kaza nan ne gari malama ne kaza nan ne gari ma sai da sarki kaza kaza sarki na zauna a kan abin sarki ya ran san bayoyi da yaka sarki ma haya zo da dan aure mata abin da yake a yawo na malami a yawo na malami malami ya shigo fada sarki na sarki jira mata na zauna ta ta sai malami ya tura ce wanzu wata rana idan kiyama ta tsaya Allah yana kariya haka za a kawo shi gaban Allah da wannan mata ce don me ya zauna a bakin garanta yanzu in Allah ya tambaye don me ya zauna a bakin gadon matar da ba ta san me zai ga Allah ta ga mutu fitko yin eh ai sai abu da ta tsora Allah ki sai da sai dai wa hadu ala eh to sai ta bayyana wa sarki duk halin da ake sarki da ba komai ne da daura aure eh kaja ba da bukata auren sarki da a nemo wani mai hali irin na wannan malami aka ji akwai kanin ya ka daura muka aure an ce za manya daga cikin bayan Allah mutum ne to Allah ya ce ai wannan ga annabawa mata ce ya da ruwan kasa kaga annabi Yusuf kayi dai da fama ya da fama ya da fama amma dai Allah ba daukin sarki ya shigo da taimako kamar da Abbas ya ce mutilla ko Yaqub fa zarba sadara am ka musan ta ba to sai ga baban da ya gode sai sa fa karri da hawo da alamin ne sha'awar da daga ta gabobin ya tsinsa haka da wajewa bu laula an ce laula jawabin laula shine da jama'a da ya faru ba dalle da Allah ya yi sirri ba da ya sani wa kalai da ira haka ne arena bul bakan mun nuna maka hujja linatul an su'a dan mu dure masa mummuna abu shine haɗi kaga gordon su haɗi ne a haɗi mijin mata ke walbada da kuma albada shine zina albada na qur'ani gaba ɗaya ne aka ce ba zina ba gaba ɗaya albada na alqur'ani zina ne banda guda daya a ce danu ya idu kuma al-faqara wa ya amurkum bil fa'ati al-bukul dika ruwa ke mutu kamar kin ke da zakka da sauran su yana cewa lana Allah ya ce Allah ya ce ina wa ba da muklisin ya rigan bayan masu yi don Allah shine muklisin masu yi don Allah wa bi shirati wajen lani wa rika da lafin wajen da alama mukula in waɗanda aka zabe su wa tabaqal baba da rigirgin kofa da matar da da yuduba ka gani shi yudubu lirtirari to yake ya gudu wahiya zuka gudu shi da kuma rike da dangoji amma da karfa ba ta riko rigar da wajen zaman ne dai aka jawo shi wajen da wa qaddar qamisu sai rigar ta ce in duburin ta baya baya wa alhaya sayyada ta ga mata fata rudu abin da yake a daki har a daki a rufe har aka bude daki har aka bude gida da gudu ga ya roba gida har kowa gida da yola ta ko a zuwa yayi har kowa gida ana zuwa kowa gida sai ga mai gidanta ana gamwar baban da ke mai gidan da ke nan wannan da hannun da dai raka kanta kadan mata sai da ma da mu an da da zuwa yanzu sarki da matsayin kan nan wani mutum haka talaka yace zai zina da kai me ya kamata a maka illa an yi gudana in ba kurkuku ba hadijar ma me ya kamata a mar ba kurkuku ba ai bai da abu kurkuku aw azabun alim ko kuma a ba su kashi a laja ran da a kira wa dan ni anan idan ne ne ni ba ne ne da ba ga yayi a dawo da ne gidan bai gane ya zai ya gano wa ne wani yuru wata akwai jariri a gidan a ɗakin da muke abu akwai jariri sai a ji a tambaye shi me zai ba da sai da wa haka da aka ɗauko jariri ba za a zo ba wani jariri da ake magana waje da jariri na aliya jariri dan babban da ne ka gani ko ruwa an zama kana bil mahal yace jinjirin da ba a ɗauka haka saboda kankana ya sa shi a ɗumma kana jinjirin na ƙarami ne sai an haɗa kuma ake ɗauka to irin da wa qala bai jinjirin yake Allah akbar ni gane da nuku da nuku bane kudu wani garda idan rigar da ya yi ta gaba gaba fadar karwa mun ya kaji gina yayi garda ta ta yi garda ya gariya in ya kawo hali in za da ture shi ai daga wala ga ga wannan riga jariri yake wa sana kamu ku da nuku wurin amma in rigar ta ke ce ta baya zai buga dawo gina to bakara ba ta yi ƙarya kenan wani na sadiki ne shi kuma daga masu gaskiya da zai zarfi ya duba shi a zuri da biyu wala mara zauju ha yayin da mijin wannan mata da ne kawai ya ga amira wuri gari su ba ko da min duhurin ta baya ta ce kuma ga abin mamaki na ba da maganar jariri ala innahu min khairikum yace kai wannan magana ta yake take cewa ma jazaa'u man arada bi alka su'an da shirin mata ne ta shirin mata ne ina kana kunna azimun eh kai dun kuna da girma aini kai dun kuma da yana da girma sai har ce yudu arjan hada yudu wannan lamarin ka fitta tunani da azuciyar sarki kuma kuma yana son matarsa ko yana a tona a jirinta da yana zo abun da maganar nan kar wanda ya ji da daya a hutu uku da jini ji fa daga yudu da mata sai ji ne gida sai jari sar kowa ma ya wa takbiri li zalbi ke ne kun min la tabi sai kuma ke ni ga mara ne din dan ke kin kuki wala abin da ba ru kenan idan mun kusar maganar jarirai a cikin banu isra'ila yana da dan yawa kaga wato jarajin rahiji shi ma wata da ya zo yana ibada a cikin sauka a bayan gari da mahaifiyarsa ta zo tana kiransa tana kiransa sai ta rasu na salati wa ummi ubangiji sallata da ruwa ta wanda ce ba ba fakihi ba ne da fakihi ne tun da sallar lafiya yake yi sai kaɗe an sa kiran jasumarsa amma da yake ba fakirin bane suna girman Allah to shi kenan sai da hausa bai shiga barkallar ka an ce ya kai sau biyu ana haka ta fata da uwarta su kawo Allah ta dana ya mun haka ni na ya zauna a cikin ciki na sannan ne na kula na aljeji sannan shi tsoron nono na sannan siya ta nan ne wajen kafin da fitsarin ba shi ya biyo dai na kira na ba ni na zo nake kira don ganci bai kula ni ba to Allah dan nan na ya kawo rayuwa ka kuma mulka nuna masa sharrin magana ko haka da ba haka da ba bida annabi yake ka bida ta marka haka ni dewa ce ka bida ta marka haka ni dewa ka bida ta marka yana na ga ruwa dewa ce dewa banka saboda ka zama matan ba haku in ka rayuwa za ka rame da mazo magana da zama matsala ka gani to ga wannan bawan Allah wanda baya magana da mutane balle da ko wani harkokin duniya a aikin ibada ga zuwa ɗaya ga zama zai magana akan zama da dadi ko a cikin niyyar da ba ka ko ba niyyar da a maka daga nan sai shiga cikin mujarrabi wata rana wata mata mai dan sha'anin mata haka suna dan hayi ta ce to in ku zo ma wannan malamin naku da yake ƙarya malin da zauna a daji shi ɗaya ba yi da mata bai wa mata magana ni ina ganin da masa kai wani rinsa su ado cikin dare ta je zama ba a shiga ta hau sama daman sama gaba dan gidan sama ya gaba yin habu mai masallaci da gina a daji ana kira sama ma suke yin wani ibada da tsara sukan sa ita wani haka tsani dan kar ma ya magana ko yana sama to sallare ga mata a sama sallare da zuwa da malam sami ta ka ita ka zo yana da ba dini kuma kita halali na ban taurari halali ba balle ji a haramtu ba da bukatar da ta buga ta buga ina abu da ke zamanin Allah bai da ba sai ta sauko za ta wani bako mai wucewa shi kuma ya shigo ciki a wannan ƙasa shi daga ya kwanta shi kuma zai dan kwana ya wuce ta to to wuce da yana cikin namiji ne ko ga bukara ta samu ta ji zan bukara ba samu ba ga ga wata cikin daji su biyu kawai ya zare shi ta miƙa masa kanta in kenan mu je kawai dama an zo mutumin da mace za su ne ya ci da ita mai kyau kuma mai garda an haɗa shi kyakkyawa kuma mai garda ka riƙa da mutum ya ce a shi da ita kai alaira ma jala na ta ina wanda ba ina da yawa saboda matsayin da mutum ya kai kafin haka daidai ga addu'a kada haɗu kan eh ba haɗu ta tira amma haɗu ba ya ba da ya kaɗa hannu kowa zauna da shi Allah tsere da mu daga sharri to shi kenan kawai wannan sadun da muke da wannan ba Allah ba ko kawai da Allah ciki da goma gida da koyi lamarin da kawai da ayo da ga yau da jariri yau da ayo yau da zai gidan nan gido tana neman haɗu da auren wannan malami ya mata ciki haka ne zuwa shi malam abu da yake a wajen gari kenan a'a matasa mai gatari mai diga nemi girbi ta gudu aka fi da sanduna an kama harar wannan gi yana kama kafin ya hankali ya ce lafiya kuwa a matasa sun fara gina kawai gini ya zuye ya fado suka ba shi gaji a kai shi ga wannan gidan gida da a yanka shi saboda ya yi wa dare addini kuka ku yanka shi ya kuma rai eh gida mai laifi da akwai da yara gara gari gaban sarki a kawai ai ala kai ya ne kuma sarki kuma da kire ya ko ya tsaya ko ya bari ai jawabi idan da Allah ne dan da ne da bayana suka ji ai gara abin da kai kuma ga duka amma nan da ji azo gaban sarki sarki ya saurare sarki ne ga abin da ya faru tsakanin ka da wannan mata ce na matar aka ne gata ina jinjirin aka je gare ni sarki za ka ban dama in sallah raka azu sai je kai ya sallah raka azu ya Allah da ma kai idan mai jini riwayo banka sai jini ne wara bayani nan da kuwar ta tafi yadda aka yi idan zama wannan mutum da gare sai ji gaji da kunnan sa sai je da ba wa cikin wannan ranka eh sarki da amma mun ibada a gida masa na dinariya ba ruwan da dinariya aka ji ayyuka da abu ruwa ke ba ruwan da sai da aka ce to za a yi amma mun da kiran da lata sai na da kamar mun da kiran da lata kuma shi gaba da ba da kaga dai jinjiri a nan yayi magana kuma sannan kaga sanin nan na wata ta ko wata ba kaga ya same tun ga an ba shi karatu saboda haka mutumin da yake da iyaye ya kiyaye eh kaga nasaran na jiran ma san da sarki ya dinga yasa aka tona rami kamar da Allah ya tsalla samu da kudu